أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله sannan malam mai manatul muridi Allah ya ji kansa ya ce wa man li ba'd ma taqaddama nabar yakhsaru fi ad-darain in kana akhaz yace wa man li ba'd ma taqaddama nabar wanda ya jefar da wasu abubuwa da muka ambata suka gabata dinnan da muka faɗa wa huwa tarku ziyarati shine barin ziyara dinnan ay qasadul awliya an huwa liyal intifa'i bihim dan amfanuwa da su wal istimdad minhum da neman dadin su wa taraka ma adahu min al awradi ya bar kuma wasu daga wani wayannan daga daga wurdai الموجب أخذها للدخول في طريق في طرق المشاي wanda yake wajabtar da karɓar wa'annan wurdai ɗin a shiga ɗariƙa shehunai wal mudawamati da kuma dawama ilmamati har a mutu da Allah ya turkahu shine kar mutum ya bar wurdan tarkan kulliyan bari gaba ɗaya ala jihati tarhi ta hanyar jefar da su bil marrati a wani lokaci litahawilin don wulaƙantawa da shi wurdin aus istihza'an ko kuma ya daina yi don izgili abu na hauza daga ko makamancin wannan wa in lam ya'khudh ghayrahu ko da bai karɓo wani wurdin ba amma dai wayannan sharuɗan ya bar su ya jefar da su to ya khsuru duk wanda ya haka zai tabe shi daraini a wayan a gida guda biyu ay yahliku zai halaka fi duniya wal akhirati a duniya da lahira da an tahulla alaihi nuqubatu fihima shine hukuma za ta sauka masa a gidan duniya da lahira in kana a hal in ai ya karɓo wurdin kuma ya jefar da wayannan sharuɗan da muka faɗa ay ala wirdu summa nabaza wato ya karɓo wurdin sannan ya jefar da li ba'd ma taqaddama ga wasu daga cikin shari'a da muka gabata da ya gabata wa ahara to balle kuma idan tarakal jami'a duk wurin ma ya daina yi ba da taqayyud bil ahli ba ya rataya da wannan alƙawari wa zalika wannan ko abu da aka faɗa zai tabe a duniya da lahira dan jefar da wannan alƙawari bi nafsi ya zo da nafsi min sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallama daga shugaban sa mu sallallahu alaihi wasallama da shaykhina da shaykhin mu radiyallahu anhu shaykh jani mushafa'atan wato ba a bacci ba baka gaba da gaba fi halin iqarati a farke la halal manami ba halin bacci ba illa an tudrikahu inayatun ilahiyya sai dai in inaya Allah ta riski ne irin wannan bi sabqi mashi'atar rabbaniyya da rigayen mashi'ar Allah fa ya tubu sai ga ya tuba min fi'ili daga wannan aiki da yayi na barin abin da ya karba alƙawarinsa wa yasta'anifu taqayyida sai sabunta wannan rata bil ahad da wannan alƙawari ala yadi man indahu al-idhn sahih bisa ga wanda yake da izini ingantacce min arba bi hada sha'ani daga ma'abuta wannan sha'ani wa ila zalika zuwa ga wannan ne asharar nazimu mai minatul muridi ya nuni bi qawlihi da fadan zai ce wa zal wa'idu qala hu khairul wara li shayhina yaqatan bila mira wannan alkawari narko almazkur da muka faɗa mai na khusran da cewa zai tabe في الدنيا والآخرة أدونا بالآخرة تاتي وذات سامي لمن نفضع لون دي جيفا لبعض ما تقدم قشاش أبن دي قباتنا لك شرطنا وأعراء بليكم جميعه دك وان دي برد أبن داك مكان قولي وان دي بشاش وان أبو zai zama hasara duniya da lahira to bare kuma wanda ya bar su gaba daya qala wa khairul ara fiyayyan tarike sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa li shayina ga shayin mushawar da Allah ya tare shi ya kazata ya faɗe shi a farke ba a bacci ba bilamira wannan babu kwanto a ciki bilmaddi mira wa kasirhi li darura bilamira in sai ce mira saboda waka ai bila shakkin ba tare da kwanto ba fi zalika a wannan yace wa man yatub an fi'lihi wa yandamu summa yujaddidu tariqa islam yace wa man yatub wanda ya tuba shi ne ya dawo an fi ilhi ga wannan aiki da yi ya daina yi sai ya dawo kuma yana so ya ci gaba da yi wayanda mu yi nadama ga abin da ya aikata na dakatar da yin aiki da alƙawarin nan da yi alama salafa minhu bisa abin da ya gabata da anna min shuru'i min shuru'i tawbati dan ya daga cikin sharadan tuba annadamu mutun yana nadama alama fata bisa ga abin da ya kubuce masa daga zanubai Allahu alama huwa mazkur kamar da aka wada fi mahallihi a wurin كمقدمة الأحضري كما عندما لأمي أحضري شروط التوبة الندم على ما فات وشرعه لشرع أحضري لرسالة وشروعها لشرطان رسم فتشها شرطان توبة الندم على ما فات والله يعود إلى ذنب جسم برا idan mutum ya jefar da wannan sharadi sai ya zo ya nadama ya tuba ya shi tubarsa sun mai jaddidu dariƙa ta zai zo a sabunta masa bashi wata dariƙa amman lahu idhun fihi ga wanda yake da izini to idan ya haka ya zalamu zai kubuta a yi jawabu sharfi man wa man ya tub wanda ya tuba jawabun sharfin ya zalamu zai kubuta jawabun sharfi wal asul yace azali fihi al jazmu wato yaslam dan fi'lu sharti majzumun wa jawabu sharti majzum amma nan ya ce yaslamu yaslamu ya masa dhamma bai masa jazma ba wa raf'uhu in kaga an yi jawabin sharti jazama lil darurati saboda waka ne la'anna raf'ahu dan aywa jawabun shart raf'a ba'd al mudari bayan fi'li mudari da'ifun abu ne raunanan ne wa amma ba'd al madi jawabun sharti idan ya zamana fi'ilu shartin fi'ili mali ne to fa hasanun yana da kyau mai kyau ne shi mulari'in a iya shi jawabu shartin a iya masa jazama ka ga ya tub fi'ili mudari'i to da ka sahihi ya sallam fi'ilu sharti fi'ilu mudari'un wa jawabu sharti fi'ilu mudari' amma idan fi'ilu sharti ya zama fi'ili mali ne da ya ce wa man taba to in ka ce ya sallam babu laifi قال في الخلاصة يا بناتي خلاصة وبعد ماض ضبطك الجزى الحسن ورفعه بعد مضارع وهن إذن وبعد ماض ضبطك الجزى حسن وتكيوى جزاء الشرق رفع yana da kyau idan fi'ilu sharqin ya zama fi'il madi ne wa raf'uhu ba'da mudari'in wahan wahan amma jawabu sharɗi kai masa jazama bayan fi'ilun sharɗi mudari'i ne wahan wannan abu ne da'ifi rarrauna قال ابن عقيل ابن عقيل haka ya faɗa fi sharhi hadal baiti a wannan baiti ai idza kana sharfu abin da yake nufi idan fi'ili sharɗi ya zama madiyan fi'ili madi ne wal jazaa'u jawabu sharɗi ya zama mudari'an mudari'i jaza jazmul jazaa'i wa raf'uhu kana hali biyu ko kai masa jazama ko kai masa rafa'a wa kilahuma hasanun kowanne suna da kyau in kai nasabar an kai jazaman ko kai rufa'a duk yana da kyau fa taqulu kamar kace in jaa zaidun yaqum amru wa yaqumu amru in jaa zaidun kaga fi'lu fi'lu shartin jaa fi limalin to in ka zo kace yaqum amru kai masa jazama in ka zo kace masa yaqumu amru wannan jaizi ne ومن قوله تعالى قوله قال فقن wannan ma inda wani malami da yake cewa wa in atahu khalilun yawma masgabatin yaqulu la ghaibun mali wala jarmu haram wa in atahu khalilun kaga in atahu atahu fi limalin fi yawm masgabatin yaqulu kaga jawabu sharti fi'li mudari ne to in ka so kace yaqulu ko in ka so kace yaqulu in ka so ka ce ya ƙul sadaka jazalaka kilal wajhain wa in kana shartu mudari'an idan fi'ili sharti ya zama mudari'i ne wal jazaa'u mudari'an shi ma jazaa'u sharti ya zama mudari'i wajaba al jazmu fihi ma to jazma za ka yi musu duka wa raf'ul jazaa'i da'ifun amma فعل الشرط مضارع وجواب الشرط مضارع كما رفع ضعيف شيني شاني وهن رونان كقوله كما عند يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن تسرح أخوك تسرح إن تسرح إن تسرح كذا فعل الشرط مضارع أخوك تسرح kaga mudari'i ne shi ma saboda ka jarma la kai masa in kai masa rufa anan da'ifun walamma an hal kalama da malan ya gama magana shi ma ya jibu cikin abin da ya wajaba abin cikin ya gama magana abin da ya wajaba tajdidul izni fil wurdi in kai sai maka tajdidi a wurdi da kauni man nabadahu saboda wanda ya jefar da wannan sharadi kullan duka au ba'dan ko wasu istihza'an dan izgili wa istihza'an wa tahawunan ko dan wulakantawa yansalihu an uhudat ahli tariqiyatu ga alƙawarin nan na ma'abuta tariqa ardafahu sai malai bayan wannan magana bima tajibu minhu tawbatu to ga abin da za yake yawa in kai shi tuba za ka yi faɗar kaɗai kullum ma waka bihi muridu duk sanda muridu ya auka a cikin irin wannan abubuwan to abin da ake so yi tuba zai yi wala yujibu inqita an shay'in radiyallahu anhu dan mutun yayi wannan bai yanke tsakanin da shehu ba abin da ake nema a wurin ka ka tuba wala saddan li abwabil mazidi bai toshe maka kuma kofofin dadin da kake samu daga shehu ba makala sai malam yace kaza ka fi'lu ma bihi alhadi amar وترك ما نهى ما عنه نهانا والزجر كذاك هكذا يلزم ما أراد الدخول ولديك سويش بوانا طريقا يا وجب قريش فعل ما به لهادي أمر يا أيكة دعبن من ذان لا يأمرني لشيء yace hadi min asma'ihi yana daga sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ko hadi sunan annabi ne kaga cewa Allah shine hadi shine kawai ne wannan suna hadi a annabi ma hadi kaga nan ya ce bin asma'i hadi ya daga cikin sunayen manzon Allah ya zama ka ka kana aikata abinda annabi ya umarce ka da shi ai kama yanzibul akhidha lil urdi jami'u ma taqaddama kamar inda ka san duk sauran abubuwan da kaje mun faɗa maka dan nan sharuɗan urdi dole ka yi su to haka ma dole ka aikata duk abinda annabi ya umarni da shi haka zalika haka nan yalzamuhu ayra yalzimci wanda ya qurdi al-akhdhu ya ruko bima adana ar-rasul al-hadi al-akram ya ruko da abinda annabi manzo mai shirewa mai girma ya zama da shi wa yalzamuhu aidan haka yalzimci duk wanda ya karbi dariqa tarkuma anhu nahana wa zajar ya bar duk abinda manzon Allah ya shi ya hane ya hana mu gabarin wannan abu wa zajar ya mana tsawa ya hana mu dole ka bar shi والمراد abin da ake nabi tarkul mukhalafati ta yace ai waka za ya lazama tarku ya lazumci dan tijaliya ya lazumci at-tarka bari limana hana an musalla da zaman ga duk abin da annabi ya hane mu da shi qala ta'ala Allah ya ce ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu abin da annabi ya zo muku da shi ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya hane ku da shi kuma ku hanu والمراد من لكنه ترك المخالفة مبرسا باوا فعلا ساقاوا تأيكي شيء وتركا كون بري abin da aka ce mu yi abin da aka ce mu bari mu bari lil awamil shar'iyya da al'amur ga umarni na shari'a shine bil muhafazat a kiyaye shari'a ta sirri a koyi wal alaniyati da bayyane alal wuqubi musa inda hududi hal mar'iyya wurin iyakokin da ta da ta iyakance ita shari'a din tahziruhu tsoratarwa da shi wata jana yake kana min al qalbiya linnas akthara min al jaliya ita tahziruhu mubtada'un mubtada'i tsoratarwa shi wata jana والضمير في تعذيره إن راجع للشيخ رضي الله عنه نشوت الجانب dukkanin tilmakami haka matsayin ya nuna mai tahziruhu ai shi shehu da jami'a ko wata wanda yake wa yadullu alayhi al-aslul ma'qud min kalam sahib jawahir al-ma'ani wato asali da aka kulla shi ke nunawa daga irin zance mai jawahir al-ma'ani wa huwa fi fadl ad-dalalati minhu yace kana tsorata wanda shehu da jami'a yake kana yace za'idatun za'ida ce bayan al-mubtada'i wal khabar saboda kana ta shiga tsakanin mubtada da labari shi ko mubtada da labari ba a shiga tsakanin su taziruhu mubtada'un kana min alqalbiya aksar aksar shine labarin mubtada to kana sai ta zo ta shiga tsakanin su yace saboda kana za'iratun bainal mubtada'i wal khabari an kara ta ne tsakanin mubtada da labari la mahalla laha min al-i'rab قال في الخلاصة وقد تزاد كان في حشو كما أصح علم من تقدم وقد تزاد كان أكن صار كان في حشو أجيبه هو أتكاني يبقى مثالي كما كان أصح علم من تقدم ما تعجبية أصح فعل التعجب سي كان تلوشك تشك أتكاني السورة كان كان زائدات لا محل لها من العراق وقد ذكر ابن عصفور ibn usbur ya faɗa na tuzadu ana ƙara kana bayan shar'ain tsakanin abubuwa guda biyu almutalazimin kimal zaba a raba su kal mubtada kaman mubtada wa khabarihi da labarin sa sai kawo kana a tsakani to ta zama kana tuzadu kana bi ashirin kenan na buka ce zaidun kana qa'imun kaga zaidun mubtada'un kana qa'imun qa'imun shine labarin labarin mubtada mubtada'in shakura kana za'ida fi la mahall la min al-i'rab wal fi'lu wa marfu'ihi wal fi'li wa marfu'ihi ana ana ƙara kana tsakanin fi'ili da marfu'in sa na'u kamar lam yujad kana misluka kaga ko kana anan za'ida ce yujad misluka yujad mabniyun lil maf'ul mislu na'ibul fa'ili saboda an ƙara kana tsakanin fi'il na wato mabni lil majhul da da da na'ibul fa'ili din sa an kana tsakani saboda kana nan la mahalla laha min al-i'rab yujadu mabni lil majhul mithluka na'ibul fa'il kana ba ta da ba ta da ni ma'ana ba ta da i'rab ana ƙara kana kuma bayyana wasilati wal mawsul tsakanin sila da mawsul da sila da mawsul ba a raba su ba idan kana fito ta shiga tsakaninsu to ta zama la mahallal haramin al-iraq shine ya bada misali ce ja allazi kana akramtuhu wanda na girmama shi din nan yazo ja allazi akramtuhu akramtu shine siratu allazi kana ta shiga tsakanin sira da masul sira kana anan la mahallal haramin al-iraq wasifati wal mawsufi ana kana kana tsakanin sifa da mausufi na'ati da manhushi ba a raba su to amma kana takan zo ta shiga tsakanin su ta shiga tsakanin su la mahalla laha min al-i'rab nahu kamar kace marattu bi rajulin kana qa'imin marattu bi rajulin kana qa'imin kaga rajulin mausufi kenan qa'imin kaga ni ko sifa saboda haka kana ta zo ta shiga tsakanin sifa da mausufi ko na'ati da man'uti saboda kana anan la mahalla laha min al-i'rab intaha wa inna tunqasu akan qiyas ziyadatuha qara kana bainama wa fi'lu ta'ajjub aqara qiyasi de aqara kana tsakanin ma da fi'lu ta'ajjub kamar yadda can da ce ma kama kana asahha wannan shine qiyasi an qara kana tsakanin ma na ta'ajjub da fi'lu ta'ajjub kama anna kama kama kana asahha ilma yau gashi nan maji kama kana asahha ilma man taqaddama wala tuzalu bi ghairihi amma a qiyasi ba a ƙara kana a wannan wannan wuri in ba na ta'ajjubi ba illa sama'a to sai dai an ji haka amma ba qiyasi bane kasan akwai abin da yake ga wurin malaman nawo akwai abin da yake sumari a an ji laraba suna faɗa haka ne akwai abin da kuma yake kiyasi ne an kiyasta ne to akwai suma'i akwai kiyasi saboda haka ƙara kana tsakanin harfu ta'ajjub da fi'lu ta'ajjub wannan kiyasi ne wa min wurudiha wa ziyaratiha bayna sifati wal mawsufi qawluhu ina daga inda kara ta zo an ƙara tsakanin sifa da mawsufi bayan irin wancan misalin da muka bayar da yace wa kaifa idza marattu idza maratta bi dar qaumin wajiranin biha kanu kiramin gani ko wa kaifa idza maratta bi dari qaumin wajiranin dari qaumin qaumin jiranin kaga ma'ufi ne ga qaumi ka biha kanu kiramin kiramin su wato sifa ce ta qaumin din da jiran kira qaumin kiramin jirani kirani to sai kana ta zata shiga tsakanin su tsakanin su ba da masu sadaka nan kana ta zama la mahalla laha min al-i'rab وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره شاذين يا ذا قاعده idan aka ga an ƙara kana tsakanin harfin jarra jari da majruri ka kaulihi kamar inda wani mawaƙi ke cewa suratu bani abi bakarin ta sama alama kana alama ala kana almasumatu alquran agan go suratu bani abi bakarin ta sama ala almasumati kaga kana anan ta zama za'ida ta shiga tsakanin jari da majaruri wannan shazzi ne ba su ma'i ba ba kiyasi ba to ke tsorata wa da shautu jani ke yi mina zunubi daga kar ma'aikata zunubai alƙalbiya zunubai na zuciya shautu jani na tsanantawa akan mu nisanci zunubai na zuciya kamar mai zunubin zuciya kal'ujubi kamar ƙaye والكبر لجرمان كي والحسد لحسد والجل لحقو والهجر لحقو سجلنا منا سورة واسو سي أكم وإنن شوتتك نزوتيا للناس كمتاني أكثر ما في يوان أبن نشوف لنا في يوان سورة واشين خبر المبتدع ليش تعذيره مبتدع أكثر شين الأبار وانشم مبتدع مكبتع Shaitan ya fi yawan tsananta min aljaliya daga zanubai wanda suke na zahiri. Az-zahirati kazina kamar zina wa shurbil amri da shan giya li kaunaha dan su wa'annan zina da shan giya min al-ma'asi al-qalbiyya min al-ma'asi al-qalbiyya illatun li qawli li qawlihi tahziruhu kana min al-qalbiyya wato saboda kasancewar su sabon Allah ne wanda yake tasowa daga zuciya min fi'ilihim min fi'ilihim khafiya wato daga ayyukan da suke yi khafiya wayanda suke koyayyu kad la ya'ba'u biha da da yawa za ga wayannan laifuka na zuciya mutane ba su kula da su ba girman kai hasada haƙo laifuka ne manya amma za ga mutane kawai ba su damu da su ba wasu sun fi damuwa da wannan saban Allah wanda yake na zahiri irin sun zana da sauransu amma waɗannan wanda suke irin girman kai da waye sai ga mutane ba su cika damuwa da daukan su da cewa wasu laifuffuka bane ma kauni alqalbiyya ta aidan mufsadatan lil qalbi saboda abin da shehu jana ya fatsananta ba akan ayyuka da laifuffuka na zuciya su laifuffuka na zuciya ba da zuciya suke wa idza fasada idan ku zuciya ta ɓaci fasada al jasadu kulluhu duk jiki ya ɓaci كما في الحديث كما عند الحديث عنه دا قالوا جو النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه وذلا تاكو تسوكا a cikin jiki idza saluhat idan wannan tsokar ta yi kyau ta gyaru saluhal jasad kulluhu jiki ma duka ya gyaru wa idza fasadat mazala ji wannan tsoka idan ta baci fasadal jasad kulluhu jiki duka ya baci ala ku saurara wata irin tsoka ce wannan wahiyal qalbu zuciya kenan in zuciya ta ɓaci jiki ya ɓaci in zuciya ta gyaru jiki ya gyaru Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum akona hadisi Allah baya baya kallon can jikinku baya kallon can tufakku a a zuciyarku yake kallo ma wasa'ani qalbi ma wasa'ani ardi wala sama'i walakin wasa'ani qalbu abdi al-mumin sama ta bata wadace ni in zauna ba ƙasa ta bata wadace ni in zauna ba amma zuciyar bawa na mumini ta wadace ni in zauna a ciki saboda zuciya ita ce abin gyara saboda shi wajen yake tsananta laifukan da suka shafi zuciya wakar kana shehu na rabu Allah wani shehu da Allah da ya zama yubaligu yana kai matuƙa fit tamfiri a kore mutane anil ujri gabarin girman kai wal ujmamaki da ayyuka wal kibr da girman kai wai kore na cewa inna sahibahuma me ujub da kibru wal iyaz billahi muna neman tsare da Allah manqutun abun kire wa innahuma ujub da kibru min azami dhunubi na daga manyan manyan zunubai al qati'ati anillahi ta'ala wanda suke yanke mutum gabarin Allah wa yastajhidu lidhalika hamma man jani kan saba misali shaida dake sirri sayyidina adam alayhi salam da labarin sayyidina adam amince Allah ta bada gare shi ina umira la'inu sanda aka umarci shaidan idan ne bi sujudi lahu yayi annabi adam sajada fa'aba zai shaɗan yaƙi wata kabara ya yi girman kai ɓaɓɓure da girman kan nan da ya yi yaƙi sai aka kore shi an rahmatin layi daga rahama Allah wa kutiba alayhi la'anatu ila yawm al-qiyamah har al-qiyamah ta shi an rubuta masa tsine masa Allah saboda farkon laifin da aka fara wa Allah shine hasada hasada shine farkon laifin da aka fara ga Allah shine shaitan abinda farkon abin da ya fara aka ya fara saba Allah kenan hasada to daga alhasudu la yasudu duk mai hasada ba zai zama shugaba ba bayan da zai kuma duk mai hasada to da Allah yake fa ba da wani ba eh saboda Allah ne yace kaza ko ya ba wani kaza ko kuma kana cewa a dan ne to kaga da Allah kake to ko wanda yake ja da Allah ai kaga bai da wani abu sai wahala ko to da haka duk mai hasara to da Allah yake ba kuma zai ciri ba ba ba kuma zai ga abin da yake so sai dai abin da baya so zai ta gani ma'azajirihi tare da tsawar da shehu jani ke radiyallahu anhu ai man'ihi hanawa da yake an kulli ma ma'aziyatin ma za'ida ce an kulli ma'aziyatin banda wannan ma to wani zaɓa Allah ma shullan nan tsananta yana mana tsawa gabarin aikatawa bita shididil ya'i ma'afiyya lil wazni ay ma annahu radiyallahu anhu cewa tare da jani yu'ziru yana tsawatarwa min al ma'asi bi asriha duk saban Allah ma kowane iri ne shullan nan tsawatar da mu a kansa wajaddada akkada radiyallahu anhu shullan ya karfafa at tahzira tsoratarwa bin zambi azlimi alladhin tuqir zunubin da muka aka ciro ayo ruya wasa bata fil ahadisi duk zunubin da aka ya zo a hadisi shawar janna tsawatar da mu kar ma'aikata wanda hadisi ya zo ayan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaunuhu yuhmitul amal aikin da in kai shi zai ɓata dukkan ayyukanka da kai na alkhairi ya ɓaci gaba ɗaya to shaujani yana tsawatar da mukarin mai aikata irin wannan laifukan da zai bata mana dukkan aikinka daga yana rai ya ɓaci kaunuhu yubi al'amal wato kasancewar laifin da muka san su muka yi shi zai bata mana ayyuka ai sawabahu zai bata mana ladansa wa inna ma shaddada tahzira shaujani na tsananta tsoratarwa an muhai an muhidatil amali muhdidatil amali ga abubuwan da suke ɓata ayyuka lima alai kathiru min nas ga abin da mutane da yawa suke kai ga abin da mutane da yawa suke a kai fi sha'aniha a cikin ayyukan wato ayyuka wanda suke ɓata ayyuka min al-ihmali wal igfali tare daga wato kau da kai gabarin irin waɗannan ayyuka da suke ɓata ayyuka ma kaula ne akabarin da wahi tare da zata daga cikin manya-manyan masibu al-mu'dilati wanda suke masu wuyar magancewa lati yajibu tahazzuru minha wanda ya wajiba matsorace su irin wannan ayyuka da suke bata ayyuka fi umumi ahwali a cikin halayen mu gabaki daya wa sa'il al-awqat da lokutan mu gabaki daya wahiya ayyukan da suke bata aikin ka da kai na alkhairi duk tun daga farko har ƙarshen da ka aikata wannan sai ya bata maka ayyukan da kai na alkhairi suna da yawa wa addu minha ya daga abin da ke ɓata ayyukan mutum qazbul muhsanati mace bat mata aure bata yi zina ba kai mata kazafi kace ta yi zina li hadisi muslimin saboda wani hadisi na muslim da ya rawaito da manzo Allah ce man qazafa muhsanatan mu'minatan ahbaqa Allah lahu amala mi'at sana wanda duk yayi wa mace mu'mina bata taba bata taba zina ba kai mata kafafi to Allah zai bata ayyukanka na shekara 100 in kai sadaka kazafi abu ne da ke laifi ne babba ne bata ayyukan mutum wa addu aidan minha malamai sun kirga daga cikin abubuwan da ke bata ayyukan mutum tarku salatil azri mutum ya dinga barin sallar azhar hatta ta garuba shams har rana sai ta zo haduwa kullum aikin sa kenan min gairu uzrin ba kuma wani uzuri ne ya sa shi yake haka ba min nisiyanin kamar mantuwa a wani min ko bacci a shi ba bacci yake ba mantuwa ba amma da shi da azar kullum ba zai ta ba sai suna kokawa da faduwar rana to in kana haka ayyukan ka duk baci ce shi ma dai hadisi saboda hadisi manzo Allah ya ce man taraka salatan asri duk wanda ya bar salat asr har sai zuwa faduwar rana habita amaluhu aikin sa ya bace wa fi riwayatin a wata riwaya ma manzo Allah ya ce kama wa tara malahu wa ahlihi wa waladahu wanda yake haka to ka kaddara shi kamar wanda ya rasa dukiya an yana da dukiya ko ya rasa iyalin san yana da iyali ko ya rasa ɗansa in yana da ɗansa ya kake ganin wanda ya rasa iyalinsa ko ɗansa ko gani ko kuɗinsa ya kake gani abin ya sa ce babba ko to haka shi ma wai ya fi sayil buhari ya kai zuwa cikin sayil buhari wa addu min ha sun kirga da yana daga cikin abubuwan da suke bata mana ayyuka an mun yi zulmul ajiri ba da ya tsahihi ujratahu ka zalunci dan kwadago bayan ka bashi aikin da zai maka li hadisi shi ma saboda hadisi manzala ce da yace man zalama ajiran wanda da ya zalunci dan kwadago ujratahu ko ai kwadagon da ya bashi ahbaqallahu amalahu Allah zai bata aikin sa wa urima alaihi riyul janna kai karshen aljanna ma za a haramta mai shi wa rihuwa kanshin aljanna ko yujadu akan shaki kanshin aljanna min 500 amin kamar tsawon tafiya ta shekara 500 za ka shaƙi ƙanshin aljanna to in kana haka kake yi ka kira mutane ka ba su aiki ka ƙibiyan su kuɗin aikin su to abin da zai same ka jana manzala ya ce wa'atul ajira ajara qabla an yajifa araqu dan kwalago ba shi ladan sa tungumin sa bai bushe ba haka manzala ya ce wa'adu minha ya sun kirga daga cikin abubuwan da ke ɓata ayyukan mutum yana yin su sabbin sahabati zagin sahabban manzo Allah ala karami ne masu girma radiyallahu anhum Allah ya dade su ima bil hadisi saboda yazo abin da yazo a cikin hadisi manzo Allah ya ce man sabba ashabi wanda da ya zagi sahabbaina fa alaihi la'natullahi Allah tsine maza wal malaikatu malaiku ma su tsine maza wan nas ajma'ina duka mutane ma Allah su tsine maza wala yuqbalu minhu sarfun wala adl ba wani adalci ko wani abu na kirki da zai yi ma Allah ya kafa ba zai karba ba intaha ila gairi zalika zuwa ga wani wannan wa nas'alu Allah na roƙon Allah al-hifza Allah ya kiyaye mu in sa'iril muhlikati daga sauran abubuwa da suke halakarwa bijahi ahabbil khalqi ilayhi saboda alfarman masu mafi soyayya halitta zuwa ga Allah waye nabiyina shine annabin mu sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah fatiha salatul fatiha salatul fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا ما اغلق او نحات وما سوف هذه لا لا تفتح لنا بها ومنا تسكي وتقرأ عنا بشكل سلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين